أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدعو كسابة يوم الشرور yau da shirin da hudu ga watan ramadana hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai da ishirin da hudu ga watan uku miladiyar isa alaihi salatu wasalam ta dubu biyu da ishirin da biyar to yadda muka saba da mu ci gaba da karatun muna alfa'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka da ke kofar gidan mai jima sarkin nan a cikin wannan sura mai albarka har yanzu suratul kahfi mun ga inda Allah madaukakin sarki ya fara babu kissa da ta shafi annabi Musa alaihi salatu wassalam da wato kenan ɗalibinsa Yusha'u dan Nun yadda Allah madaukakin sarki ya umarce shi da ya fita ya je ya nemi ƙarin ilimi don haka aka ba shi kwando da kifi suna tafiya suna ci shi da yaransa har su je su inda za a koya masa wato kenan ilimi mun ga kuma irin azaman da annabi Musa alayhi salatu wasallam ya dauka a ransa cewa in dai bai samu gurin nan ba zai yi tafiya akalla ta shekara 210 akalla kenan kafin isa zai iya jurewa in dai bai isa wannan gurin ba da wannan niyya wato kenan ya tafi muka kuma da ya tafi wato kenan wannan guri mahaɗan kifi guda biyu a matsarin kogi guda da teku kogi guda biyu inda suka zanzara cikin teku da yadda suka manta wato kenan kifin nasu allah maɗaukakin sarki ce sun manta kifinsu sannan daga baya bayan sun wuce suka bukaci cin abinci biyu shaudan nuna ce na manta shi abu ne kaza dan hasali ma ya tsallaka ya shiga cikin kogo cikin kogi sau da kai musa da salatu salatu su dama abin da muke nema kenan don haka mu koma wato kenan suka wato kenan dawo to shine Allah madaukakin sarki ce gaba da babu kissa bismillahir rahmanir rahim yake cewa Allah ma jawo zako yayin da suka tsallaka wannan guri an ce musu su tafi idan sun je majma al-bahrain inda wannan kalij ya tafo wannan kalij ya tafo wannan kalij malamai suka ce wannan guri yanzu yana cikin kasar isra'ila a wani guri da ake kira sina a sina din na akwai kalij guda biyu ɗaya ya tafo na abin da ɗaya ma ya tafo ta nan sai suka haɗu sai suka je suka haɗa cikin wata filin kogi wallahu ta'ala alam saboda haka da sai suka je wannan guri da suka je wannan gurin suka huta suka tashi suka yi gaba shi ne Allah ya ce falon ma jawaza lokacin da suka tsallaka kala lifatahu bayan sun yi tafiya mai nisa sai musa alaihi salatu wasalam ya ce mai wato kenan yaron nasa yushau da nun atina gada ana ka kawo mana wato kenan abincinmu na safe lala sun kwana suna tafiya kenan ina a larabce na ce alagada abincin safe ko abincin dare kai ko alfatur abincin safe ko algada abincin rana yake sun ini suna tafiya kenan algada abincin rana al'asha abincin dare to sau da haka sai ce ka hawa mana abincinmu na rana mu zauna mu ci da kallon gina min safar na haza nasaban hakika mun haɗu da wato gidan wahala a cikin wannan wato gidan tafiyar tamu don haka yanzu musa alaihi salatu wasallam ya bukaci wata gidan su sanna su ci abinci wannan kalma da musa alaihi salatu wasallam yake cewa laƙallaki na fi saboda da haza na saban da talimin muta'allim ya ce annabi musa ya je yaƙi ya yi shagwagwarmaya da 'yan bani isra'ila sun yi ɓatar kai sun yi menene amma ba a taɓa hikaya cewa annabi musa ce kai yau mun gaji a tafiya ba sai a wannan karan har ya buɗi baki ya ce laƙallaƙi na min sabari na haza nasarar to haka sai yake cewa kenan tafiya in ta neman ilimi ne akwai wahala cikinta da duk har jihadi da ya tafi ce ya wahala ba abubuwa na rayuwa bai ce ya wahala ba ya tafi ya ji ya karbo a taura kwana arba'in shi shi kadai ya dawo bai complain din wahala ba amma da zai tafi neman karatu yanzu ilimi zai je karo sai ga shi yana cewa hakika mun haɗu da wahala a cikin wannan tafiyar tamu saboda haka kamar yana nuna mana cewa duk wanda ya dauki hanya ta ilimi to ilimi aiki ne wanda ke mai wahala ba dan koyo ba saboda mutuncinsa ku duba girman annabi musa alaihi salatu wasallam a wancan lokacin kasancewarsa na farko yana daga cikin annabawan allah na biyu yana daga cikin manzannin allah na uku a cikin manzannin yana cikin ulul azumi na rusuli amma yadda allah barka ta ke ce masa ya tafi makaranta ya je karanta kasan wata ke da ilimi yana da muhimmanci a rayuwa don haka kuma ya sha wahala kuma har ya iya wato ke da furta bakinsa ya nuna irin wahalar da ya sha ne ke laƙe-laƙe na misalar da haza na saba so mu je malam قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا
to ya ce kai yunusa yusha'u kawo mana abincin mu shi shine wannan kifin namu ko da ya haka sai ga babu kifi a kansa ya ce a'a a ra'aita yanzu kana ganin ashe ma tukunnan yi ai iz a wayana ila sakarati lokacin da muka zo muka tsallake wannan kogin ai wannan bishiyan wannan dutsen mun zauna a gurin dutse ko eh mun huta eh mun tashi mun yi gaba eh to ai lokacin da muka taro zuwa ga wannan gurin muka zo muka zauna muka huta din nan to a wannan gurin din sai ni na sitin hutu wallahi na manta kifin a wannan gurin na manta shi kenan dama nan ne inda suke ne inda suke inda inda inda inda inda suke neman nan ne inda aka aike su saboda haka sai ya zama kifin ya bace a gurin ya ce na manta kifin a gurin kuma an sanihu babu wanda ya mantar da ni shi wannan illa shaidanu sai dai shaidan ana tsoro sai zama bai bar ni na tuno shi ba shaidan ya sa na manta bai bar ni wata kenan na tuno ba kamar kai ka ce kenan kifin ya fi annabi musa alaihi salatu wassalam da yushau dan nun sanin inda za a yi da haka da aka sai inda za a je ta shi ba zai yi gaba ba aka kai tsallaye je tsallake ya tafi abusa ya jira sauraka ko'ina suka je ya san za su dawo za su zo za su neme shi saboda haka ya ce wata kiran shi ba zai je ba yanzu musa alayhi salatu wasalam tabbas zai zagi yaransa yusho bin nun sai ce masa a kar ka daga hankalinka shedan ne ya sa na manta shedan ne ya sa na manta don haka a nan yanzu ya jingina kamar da muka gani shi ya jingina mantuwa a kansa wa ma an sani hu illa shaitan shaitan shi ne ya sa na manta ko ma an sani hi shaitan ne ya sa na manta ya jingina a kansa amma a baya allah maɗa kuɗi tarke ce na siya huta kuma kuma mun yi bayani cewa abin da ya sa can wancan maganar allah ne allah ya ce su manta kifin nan wani magana yi shaudan ne ya ce ni shaidan ya sa na manta da haka shi ne ya manta abinda sa Allah madaukakin sarki ya ce sun manta saboda Musa alaihi salatu wasalam shi aka dora masa wannan aikin ba yi shau ba don haka shi ne hakkin yake kansa to tunda ya dora ma wani ya kamata ya kula da wani ya sa ido ya tabbatar an yi da kuma istinbadin da malamai suka yi cewa duk mutumin da Allah ya ba shi shugabanci akan wani kes ko a ginin wani abu ko shugabancin wata makaranta ko shugabancin karamin hukuma ko wani directorate ko jiha ko wani abu makamancin wannan to ba zai bar mutane ya zuwa musu ido sai abin da suka ga dama ba Allah zai tambaye shi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun arafi don haka ce al'imamu ra'i shugaba shi abin tambaya ne akan duk abin da wata kina aka bashi kiwonsa don haka in sun bata shi ya bata in sun gyara shi ya gyara saboda haka dole ya sa ido ya tabbatar wata kina an yi abubuwan da ya kamata raka ce bawan neman ta da yi sai shaidan an azkura huwa sai ya zama bai bani dama wato kenan na tuno ba yanzu me yasa ya jingina shi zuwa ga shaidan saboda ladabi kar ya jingina zuwa ga Allah yau yawancin lamura in ma abin ya faru ga wallahi Allah ya mantar da ni sai ce a'a ba Allah madaukakin sarki ne ya mantar da kai ba ka ce shaidan ya mantar da kai amma komai da kaga ya faru Allah madaukakin sarki ne ya kaddara shi amma daga cikin ladduban da musulunci ya koya mana shine ba ma jingina wa Allah madaukakin sarki mummunan abu wa sharru laysa ilayka da alkhairu kulluhu bi yadika wal khairu laysa ilayka alkhairu dukkansa gare ka ne ya Allah madaukakin amma sharri ba gare ka ba duk da cewa Allah madaukakin sarki shine mai kaddara wato kinan komai ko amma yana daga cikin ladabi ba a jingina wa Allah madaukakin sarki wannan saka ba zai yi ka ce Allah ne ya mantar da ni ba a sai ka ce shedan ne ya mantar da shi ne kayan ladabi kenan in ka ce Allah ne ya mantar da ni ka faɗi gaskiya amma ka muna ladabi sai ka faɗi gaskiya amma ka ka muna ladabi kaga ko a dan adam ne ka masa wanda yake sama da kai ka masa mummunan ladabi zai adina kamar misali ka je gaban babban darakta ko wani babban aduro ko gwamna ko wani abu ka ce ubanka ya yi kaza da kaza da kaza kuma ya yi ka faɗi bai gaskiya amma kama kayi mai muna na ladabi da haka wannan ɗin zai iya maka wato kenan wata matsala wata gaza sabilahu sai ga shi kifin ya riƙi wato kenan hanyarsa ajaban irin dukan hanya na ban mamaki filbari a cikin wato kenan wannan koba da haka kifi sai kama hanyarsa sai ya tafi na manta shi a gurin da gashi ya fita cikin kwando ya kama hanyarsa ya tafi tafiya irin ta abin al'ajabi me yasa zama al'ajabi kifin ai abincin su ne ko suna tafowa suna ci suna tafowa suna ci kuma kifin soyayye ne kuma sun cinye rabin sa kuma rabe ya gudu kaga akwai wata gida abin al'ajabi akan wannan dan haka shine wato kenan abin da ba shi mafi sai yanzu kenan yake ba wa Musa alayhi salatu wasallam labarin wannan hadisa to mu je mana qala zalika ma kunna nabghu
Allah maraukaki sarki ce Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce zalika ma kunna nabi ai to abin da muke neman kenan kawo har da mu kawo har da mu da haka anan wasu malamai suke cewa bai ji wahala ba har sai da ya wuce inda za a ci lokacin da suke tafowa da farko bai yi complain din wahala ba duk da cewa tafiya ce ta neman ilimi amma da ya wuce gurin sai ya ji wahala don an ce ya ce ya gaji sosai sosai sosai ya zauna ya ce a kawo mura abincin to wallahi mun gaji mun gaji a wannan tafiya haka wasu malabi suka yi sun baɗi cewa idan mutum yana aiki da shari'a ta zo da shi to za ka gaishe a cikin nishadi idan ya tsallaka ya shiga bidi'a to ya shiga kansa cikin wahala yanzu da suka tafo aka ce su zai nan majmu'ul bahrain yanzu sun tafi ba jama'al bahari ne kuma sun wuce to yanzu da suka wuce kuma suna da ladan wucewa ga inda allah maɗaukakin sarki ce su je su kuma yanzu sakacinsu ne ya sa ba su gane cewa sun iso gurin na ce musu inda kuka nemi kifi aka ce ka ɗauki kifi a cikin kwando ku rika cinsu a hanya fa haithu faqattal huta fa sammata duk inda ka nemi kifin ka rasa to a nan ne da kuma an gaya maka wannan umarnin kuma kuna tafiya kai baka gane ya cewa kifi ya mata ba shi ma yaron ka bai gane muku kama hanyar zaren zaren kuna ta tafiya yanzu wannan karin da kuka yi ba karin bata lokacin kun kuka yi ba kuma umarnin da aka aike ku ba ku tsaya kun nutsu kun bi shi yadda ya kamata ba kuma sai a ba ku ladan wucewa tana ka cikin haƙin kamar ana karatar da mu ibada duk inda Allah madaukakin sarki ce mu mita ya ishe mu yawwa nisa saboda haka aka ce wai menene al-iqtisad bil bid'ati al-iqtisad fi sunnati khairun min al-ijtihad fil bid'ati haka Abdullah da Mas'ud ya faɗa ko ka takaitu kai abin da yake karfafe na sunna dan karami ya fi kai ta kokari a cikin abin da yake kuma bid'a to kaga yanzu kokarin da suka ya ja musu wahala kuma karshen ta in suna son gaskiya sai sun yi mai sai sun dawo hanya sai sun dawo don haka Allah madaukakin sarki yake cewa fartadda ala asarihim qasasa sai suka sake dawowa sai suka dawo ala asarihim suna bin diddigen su inda suka taka kar hanya ta bace daya bayan ɗaya suna lura suna lura suna lura suna lura suna lura suna lura har sai da suka dawo wato kenan kasasan suna bin sawu suna bin sawu kamar yadda Qur'ani ya ce wa yar uwar annabi Musa alayhi salatu wa qusihi wa yau ki bi sawu su ki bi diddigen inda yake tafiya ki rika bin sa kina bin sa haka daya bayan daya har ki ga inda zai je shi da haka su ma suka yi bi wannan matattaki inda suka bi har suka dawo har sai sun ga inda kifin nan wato kenan ya bace فارتدى على اثارهما قصصا تمضي ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما
Allah maraukakin zarki ce suka kama hanya suka dawo sai da suka zo har wannan wato kenan gurin da suka dawo gurin ko da da abdan sai suka samu wani bawa min ibadina a cikin bayinmu in an ce Allah da kansa ya ce wannan bawa na ne akwai girman da ya wuce wannan yawo mun ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu matsayin a isra'i da mi'raji da shi ba sai da ya kai matsayin bawa za ka Allah ce subhanahu lillahi asra bi abdihi saboda ka ubudiyya biyu ce akwai ta Allah akwai ta wani ba Allah ba to ubudiyya ta Allah madaukakin sarki ita tana ɗaukaka bawa ne tana sa shi ya rika samun abin da yake gurin ubangiji yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam da ba kai wannan matsayin ba da a Isra'i da shi da zai gaje Baitul Muqaddas da zai hau wannan Mi'raj din ya gani da zai ga annabawa da zai je ina zai je ina ne yanzu wannan kidr da bai kai matsayin ubudiyya ba zai kai matsayin har ashe Musa alaihi salatu wasallam zai karatu a gurinsa don haka ubudiyya ta Allah maɗaukaki sarki takan sa bawa ya samu abubuwan da suke gurin ubangiji yana morarsu amma ubudiyya ta mutum ita kuma takan sa shi mutum ɗin ya ta moranka idan zai ta saka aiki ne yi kaza yi kaza yi kaza bar kaza a lokutanka da sauran sai dai ta shan wahalarka asalin bawa ma in ka tara kuɗi ma bai gidanka sai ya karɓe ya hana ka kaza ya hana ka kaza sai ƙarshen tanka aifi ya'ya ma ya sa musu sasari a wuyan su kai su kasuwa ya sayar sau da dole aka ce wanda mai gidanka ne shi da ta masa kai ta masa kai ta masa kai ne za ka ta yi masa haka ne amma allah maɗaukakin sarki kuma shi ne wata kenan zai yi ta yi maka saboda haka gudiyar ubangiji allah maɗaukakin sarki wata kenan daban take don haka ake sa wata kenan ake wata kenan kwadaitar da mu mu dage a wajen bautan allah bauta kuma irin ta ikhlasi wadda za ta kusantar da mu zuwa ga Allah ba bauta irin ta riya wadda duniya za ta san muna yi ba wannan ba ta kai mutum wato ke ba ta kai mutum zuwa ga wato ke nan wata mafita abda min ibadina atayna hu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga gare mu mun ba shi rahama daga gare mu rahama jin kai shine rahama ko wasu malamai suka ce rahama anan ana nufin annabci ne don haka shi yasa shi yasa wato kenan da yace mun bashi rahama da gare mu shi yasa malamai suke cewa an yi sabanin fahimta tsakanin malamai akan kasantuwar wannan bawan Allah annabi ne ko ba annabi bane domin Allah madaukakin sarki ya yi magana dangane da wato kenan mutanen makka da aiko musu da manzo da yayi suke cewa launa luzul qur'an هذا القرآن على رجل من القريتين عزيز me yasa ba a saukar da wannan alkur'ani a wani mutum cikin jama'ar garuruwa guda biyu manyan garin nan ko a aiko a ko asibin wa'id ko kuma akwai abu jahil me yasa ga manyan mutane ba za a saukar musu da wannan alkur'ani ba wannan shine abin da suke itirafi dan me za a bai muhammadu sai allah maɗaukakin sarki ya ce ahum yaksimuna rahmat rabbik shin su ne suke raba rahamar ubangiji ka ai annabci kenan da Allah madaukakin sarki ya bashi littafi wato kenan ya zama da shi annabi to yanzu annabcin na ubangijin ka su ne za su raba su ce ga wanda za a bar ga wanda za a bayar Allah bar ku sai ta ba su bane ba su bane don haka sai suka ce kenan in haka rahama tana nufin annabci anan Allah madaukakin sarki ya ce wa Khidir atainahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga gare mu kenan mun bashi annabci wasu wasu ta a rahama kalmanta ausa ulin zalika tana da yalwa ta fi karfin annabci kaɗai abubuwa da yawa rahama ne don rahama kowa ma a cikin rahamar allah madaukakin sarki wato da yake da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa a cikin rahamaniya ta ubangiji madaukakin sarki yake don haka ba lallai ne rahama a kan kidir ta zama wato kenan annabci ba yasa na sallar misali yake cewa da inda bayan ya ce wa abdulul khalqi jami'an ahmadu salla alaihi allah ni'ma sayyidu bayan ya kawo annabawa ya kawo sahabbai ya kawo mata ce wa fil nisa'i maryamu fa zahara wa ibnatu siddiq ba'da al kubra sai ce wal kulfu fil khidri shahirun ayace tukunan luqman wa sandir laysa anbiya fi arjihil aqwali lakin auliya ko da luqman da iskandar shine wanda zamu kisa su a gaba shine ake kiran su alexander the great ko yawa laisa anbiya ba annabawa bane amma fi arjihil aqwali rinjance mafi rinjaye lakin auliya ta je wajen ne sai ce wal khulqu fil qibri shahirun munjalib akwai saɓani mai faɗin gaske dangane da shi wannan wato kenan kibir ɗin nan ya bayyana fili tsakanin wato kenan malamai amur salon amur biyin wakila balwali shi manzo ne ko kuma annabi ne wani kawai ta duk ma ba haka bane wali ne kawai na cikin walai waliyan Allah madaukakin sarki don haka atina hu rahmatan min indina ba lalle ne ta nuna shi annabi bane amma dai Allah ya bashi wato kenan wata inaya kasa da gare shi tana iya yawa annabin ne tana iya yiwa wato kenan kuma wato kenan ba abin nan bane ba annabi bane adanahu rahmatan min indina mun bashi rahama daga gare mu ko to amma yanzu rahamar da Allah madaukakin sarki ya bai sai ce min indina daga gare mu yanzu rahamar kenan kai tsaye daga gurin wa take daga gurin Allah madaukakin sarki sai ya sake cewa wa allamnahu min ladunna ilman mun sanar da shi ilimi daga gare mu ilimin daga wane ne daga Allah sauraka ilimi na manzanci Allah madaukakin sarki yana aiko shi ne ta hanyar manzo shine mala'ika jibril zai zo gurin annabi ya kawo masa wahayi haka ne ko ba haka ba zai zo ya kawo masa wahayi amma shi kidir Allah madaukakin sarki na farko yace ataina ku mu da kanmu muka bashi na biyu ya ce min indina daga gare mu don haka yanzu kenan babu wata wasiɗa tsakanin ilimin da Allah maɗaukacin sarki ya ba kidir da kuma wato kenan rahamar da ya ba shi babu wasiɗa don haka direct ne shi sa suke cewa sau ilimin ladunni ilimi ne wanda yake zago daga gurin Allah maɗaukacin sarki wato kenan direct ne saboda haka kenan yanzu a cikin rahamar Allah maɗaukacin sarki zai iya zaben bawa daga cikin bayinsa ya sanar da shi abin da bai sanar da waɗansu ba dare kamar yadda zai iya zaben manzo Allahu yasdafi mina mala'ikata rusulan wa minan nas zai iya zaben manzani a cikin wato kenan mala'iku ya ba su sako su kawo wa mutane duk wannan Allah madaukakin sarki yana iya yiwa kuma wannan bai ya nuna cewa wannan din ya fi wannan ko wannan ya fi wannan sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya fifita shi kun gane wannan yawwa wallam na kuma ladina ilma don waje qala lahu musa hal tabiuka ala an tu'allimani
to yanzu Allah madaukakin sarki yake cewa lokacin da da hakan ta faru Allah maɗauki sarki ce mana annabi Musa alaihi salatu wasallam yace hal attabi'uka da wata kenan da ya zo shi suka dawo wannan gurin sun samu inda kifin ya bata da suka samu inda kifin a wani ruwa yake da suka samu inda kifin ya bata kifin sai ya zama ya shiga ruwa to sai suka bi gurbin da kifin ya bi kamar can da yake cewa wata kaza sabila fil bahri saraban ko dan kuma yace ajaban to sai suka ce sarraf din nan hanya ne Allah madaukakin sarki ya sa kifin ya bi akan ruwan sai suka bi hanyar inda ruwan ya sai zullo zullo har suka tsallaka wata jazira a cikin ruwan a nan ne suka je suka samu wannan bawan Allah wasu kuma suka ce a'a Allah ya tsaida gudun ruwan ne to haka inda ya bin nan sai zama ya huje ya yi rami kamar irin ramin firi da take yi kun san firi da tana gidanta a cikin ramin kwandarin nan ko a jikin ƙasa za ke roto ta huda ta huda ta huda rami haka iya zurma a hannunka tana son ya yi wa 'ya'yanta ko kuma dai kamar ramin bera haka ai abin nan ne to duk inda kifin ya yi sai zama kofa ne su rod suna bi suna bi har suka tsallaka suka je inda wato kenan kibir yake kamar yadda hadisai suka tabbata da suka je sai suka same shi mutum ne a kwance ala ɗin fisatin kabara a kan wata gayan darduma wadda take koriya ya kwanta kamar mai bacci ya lullube kansa a cikin rigarsa ya da kokone ko kudin da ne ake ta ya kudin da kansa ya ja rigar haka ya rufe kansa ya ta kasa ya dukunkune ya ja rigar kuma ya rufe kafarsa rigarsa guda ɗaya ne kamar wato kenan yana nuna mutum ba shi da ma ko mayafi haka ne ko mayafi ba shi da haka rigarsa nan ita ce mayafinsa a rayuwa ita ce shimfiɗinsa saboda haka ya kudindina ya yi kiro a bisa ciki me yake yi me yake yi allahu a'ala musa alaihi salatu wasalam sai ya gaishe sai ce wannan shi ne saka da yaje sai ce masa assalamu alaikum sai na zama sai jami kansa sai ce wa anna bi ardika salam a wannan kasar nake jin sallama kuma ta ina ta ina sai ya ce masa to na zo ne ka koya min cikin abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da kai a da da yace masa wannan bi azzaka salam sai yace masa kai wane ne sai yace masa ni ne Musa sai yace oh Musa bani Isra'ila sai yace a to ta ina ka sani sai yace wanda ya aiko ka shine kuma biya ni labarin shine biya ni labarin Musa bani Isra'ila ba ba ne ke tabbata kai yace wata kin nazo ko ya ko قال له موسى شيدا عند موسى ce masa hal attabi'uka shin ka yarda in bi ka ala an tu'allimani mimma ulimta rushdan ka yarda in bi ka dan ka ilmatar da ni cikin abin da kai ka ilmata da shi na shari'a ka yarda anan malamai suka ce na farko daga cikin abubuwan da Musa alaihi salatu wasallam ya koya mana akwai ladabin tsakanin malami da wato na ɗalibi allah madaukakin sarki ne ya aiko shi ko ya ce masa kaje ka koyi karatu a gurinsa to da ya tafi bai ce masa allah ya aiko ni daga dara da kafafa allah ne aiko ni ya ce zan koyi karatu a gunka ko koya min karatu a bai ya kare ba sai bi due process ko ya bi normal channel akramakallahu zai iya binka hal hatta bi uka kaga da abin nan hal attabi'uka ala an tu'allimani zan iya bin ka dan ka koya ni ya zuwa cikin ya bi ladabi haka ake sawa cikin ya zama kullum ladabi tsakanin malami da dalibin sa ne ko karatu sai sa mai ta'alimin muta'allimi yake cewa dalibi cikakken dalibi shine wanda in ya je gurin malami zai tambaye shi littafin da yake so ya karanta malami shi zai canza ga littafin ma ko zai zunguro littafi ce malam wannan littafin nake so in fara ba sai zo ya abin ba a idan ma yana da da interest akan wannan shi malamin zai tambaye shi da ka taɓa wani littafi ne kaddara ce ba su taɓa haɗuwa ba a na taɓa yi mana ainihin a gurin malama ne wani kaza da kaza da kaza da kaza ya ce ba ba sai ka ci gaba daga inda ka tsaya ba daga inda an bashi garanti ya amma in ya ɗauko littafi yanzu garjejjen littafi ya zo ce malam ga abin da zan fara kaga sai ka zama akwai wato kenan matsala ana son duk wani hanyar da za ka kiyaye ka ba da daraja a malami ko akwai wani malami da ya ce zai tafi bukara ilimi zai tafi karatu lokacin ana nika gari don a tafi ajiyar karatu na addini malamin sai ya ce masa to shikin za ka tafi bukara ya ce fa'in naka in za haka ila bukara wala ta ta'ajjal fi tiyar al-asatiza wa mqus shahrayn fa'in naka in za haka ila alim wa bada'ta bi sabqi innahu rubbama la yujibuka درسه فتتركه الى غيره فلا يبالغ لك بالتعلم yace in ka tai bukhara karka gaggawan zaben malami ka zanna wata biyu ka je nan ka ji ka je nan ka ji ka je nan ka ji ka je nan ka ji saboda in kai gaggawa kace malami kaza za ka fara abunsa ka je ka fara karatu yana iya yiwuwa shi ya fara jin daɗin ka kai kuma baka jin daɗin karatunsa sai ka janye jikinka ka koma gurin wani malami wani malami da zai ji daɗi ba to can din daga daga ba za ka samu albarka ba saboda wai ana son abin da za ka ga akwai sharuɗa musamman da muta'alim da muta'allim ya kawo na mu'amala tsakanin ɗalibi da wata kenan da malami saboda kamar musa alaihi salatu wasallam ya tsora mana shimfiɗa ne wanda wata kenan za mu gina kan nan hal atajuka ala an tu'allimani mimma ulimta na zan iya bin ka ka sanar da ni cikin abin da kai kake da ilimi a kansa rushidan na shiriya to in an ce rushidan abu na shiriya kenan ko wato an ce shiriya shine wato kenan abu a yi shi daidai duk abin aka yi shi daidai sai a ce akwai wato gidan shiriya a cikinsa ko tafiya ne ko aiki ne ko tuki ne ko noma ne ko harkar kasuwa ne ko ma menene ana son mutum ya yi shi wato kenan akan hanya wadda take tafi dacewa shine ake kiran sa rashin da yake da ka gani maraya Allah madaukaki zai kike cewa bayan anasu minhum rushidan fadfa'u ilaihim amwalan ai ana nufi in yaro ya balaga ne ko yawwa in yaro ya balaga maraya in ya balaga sai ka bashi dukiyarsa sai ka bashi dukiyarsa amma aka ce sai kun gani sun shirya ya ne ne shiryar ai ku ne za ku shirya da su kai za ka yi training dinsa ka koya masa wannan ka koya masa wannan ka dauki kudi ka dan ka bashi ya jarraba har in kaga aka ce fa in anastu min rashidan in kun hangi sun yi hankalta domin sau da yawa mutum ya kan je balaga kuma bai hankalta ba sau da yawa mutum ya kan kasance ya yi girmama amma wawa ne za ka ce wala tutu sufaha amwalakum allati ja'ala ja'ala ja'ala Allah lakum qiyaman kar ku ba wa wawaye ai ya girma amma ga dukiyar kuma ta sani Allah ce kar ku ba shi amma bai ce wala tutu subha subha ago amwalahum ba sai ce amwalakum kar ba ce kar ku bai wa wawaye dukiyar su ba sai aka ce dukiyar ku saboda yanzu da kai da shi kuna musharaka a cikin wannan dukiyar tunda bai hankalta ba baka dauka ka ba shi ba idan ka ce bari ne sauke nauyin kai na kawai ni na fita ka ɗauka ka bashi ya je ya lalata to ai yanzu baka ɗora shi akan rushidan din da ake bukata ba ko in ma maraya ne ka ce a kan cin dukiyar maraya kaza kaza kaza ka bashi kayan sai je san yadda zai yi da ita to yanzu baka yi abin da Allah madaukakin sarki ce ka yi dangane da wato kenan shiryar da maraya ba to irin wannan daidaita mutum akan hanyar da ya dace din shine Musa alaihi salatu wasallam yanzu yake cewa wato kenan wannan bawan Allah ka dora ne akan rushidu akan ilimin da ni bani da shi wato kenan duk abin da bani da shi ka gaye da dina ka shiryar da ni har zama wato kenan na fahimce shi to mu je mana qala innaka lan tastati amali sabra qala sai ce masa a a ina ba zai yi ba innaka lan tastati amali sabra ba za ka iya zama hakuri da ni ba ba za ka iya hakuri da ni ba saboda haka ka je harkar gabanka mun gaisa da mun yi shi Allah ya kiyaye hanya to harkar ku ta daban ta yan bani Isra'ila harka ta daban ni a matsayina na da dan halaka da Allah kowa yaje ayi hakuri Allah ba ka iya hakuri zama da ba saboda ai ya san cewa tsarin da shi yake a kansa ba tsarin da Musa alaihi salatu wasallam yake a kansa bane to shi Musa alaihi salatu wasallam annabi ne kuma manzo ne kuma yana mu'amala da yan bani Isra'ila kuma yana da hukunci irin na zahiri don haka a hukunci na zahiri shine abubuwan da allah maɗaukakin sarki ke ce mutane ku yi ko kar ku yi haka ne ku yi in kun yi kun yi wa allah maɗaukakin sarki da'a ku bari in kun bari kun yi wa allah maɗaukakin sarki da'a shi kuma annabi ko manzo daga cikin sharuɗansa shine babu yadda za a iya ga mummunan abu ya shiru domin ya shiru ya samu shari'a in ya zai abu a zahiri ana yin sa ya saba dole sai ya yi magana a kai sai ya kawar da wannan abu ko kuma alal akalla sai ya shelanta mu duniya wannan din ba daidai bane don kar ya zama shari'a ta annabuwa na ma ya ga muna yi bai yi magana ba ko don haka malaman hadisi suke cewa daga cikin hadisi shine akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga abu ya shiru an dauke shi wannan shari'a ta yadda da shi to ni kuma abin da nake a kansa aka san abin da yake a kansa na san kai in ka ga abu ba za ka iya shiru da bakinka ba saboda ya saba ma abin da kake a kansa yawa ba zai yi ka saba wa Allah daga cikin shari'ar Musa alaihi salatu wassalam shine haramun ne ka taba dukiyar wani shi ko wannan zai lalata dukiyar mutane wanda ya bangare kwale-kwale lalata dukiya yi a cikin shari'ar Musa haramun ne a yi kisan kai shi ko wanda zai yi kisan kai to kaga Musa ba zai iya haƙuri tare da shi ba don yana ganin zahiran an saba wa Allah ne don haka dole sai yayi magana to ina da ruwa da wuta za su hada maka yi daya kaga wata kenan ba za su hada maka yi daya amma kuma Allah madaukakin sarki ya ce su hadu a wannan gurin ya ce ce jan kullu satin da wuri ka kama hanyar ka tafi lan tastati a mai sauran kaga sai zo da lan har ku na fai ko ila abadi har abada ba za ka kaɗe hakuri tare da ni ba cikin wata kenan lamuranka kamar kai ce Allah madaukakin sarki yana so ya karantar da mu wani ilimi anan ilimi shine da ake kira sa take ilimin mu'amala da haƙuri da juna imam hassan albanna yake cewa na ta'awan fi mattafaqna fihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi maktalanna fihi mu musulmai ne gaba ɗaya kaddarar Allah ta riga ta hau kanmu cewa za mu rarrabu don haka duk abu da muka yi ittifaki daidai mu yi ta'awuni a juna mu aikata shi idan muka yi iktilafi na kasa fahimtar ka kasa ku fahimta ta sai ne maka uzuri kai ma sai ku maka uzuri sai ne jini na kuka ji kenan amma duk abin da kuka yi tafiya kai ne wato kenan tafiya a kansa wannan irin ta'amul din yana daga cikin abubuwan da ya hada kan mazhabobi guda hudu ne malik shafi'i wa maliku wa shafi'i wa ahmad wa abu hanifa da imam tabi'i ala hudan min rabbih wa rahmahu wa liktilafu ni'matin lil umma to wannan yasa suke hakuri da junansu suka tafi akan haka ni da nake malikiya na da kai da kake kai shafi'iya kana daidai illa iyaka akwai abin da mu ga abu a malikiyar mu ga yanda muke ko kuma ga yanda kake a shafi'iyar ko haka na zamu tafi na ta'awan fi mattafaqana fihi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi maktala kai wani aljani ya shiga jikin wani wata mace Allah man ga ya fita daga bayan nuna cewa ai wani boka ne ya turo su sai ce duk amma Allah ka ban kunya kana aljani mai karfi mai katsa da sauransu wanda duk duniyar za ka iya murkushewa kuwa yanzu a sakar ɗaya ka tafi bangon duniya ka yi menene yanzu wani mutum ne ma ɗan adam ya turo ka zo ka shiga jikin wani a ƙona ka ranar lahira ka zama ɗan wuta haka fa yi maka bayan da kai ma haukace ce shege zan koma kansa kaga a lokaci kaɗai ya sauke shi akan wani akidar da kuma an yi karatun an yi karatun ya ƙi fita an yi karatun an yi karatun ya ƙi fita da aka zo kalmomi guda ɗaya sai suka sauke shi akan wannan shi ke nan sai ya abin nan da aka yanzu wannan abin da yake so ya karantar da mu haƙuri da junan mu a cikin wato kinan lamura to mu je mana وكيف تصبر على ما لم تحط به الخبرى
wannan bawan Allah salihu yake ce ba annabi Musa alaihi salatu wasallam kaifa tasbir ta ina zaka iya haƙuri ala ma lam tuhid bihi kubra akan abin da wato kenan kwarewa ka bata kewaye shi ba baka gama saninsa ba a kaga ba za ka iya hakuri ba yawwa kai abin da kake da shi kwarewa ka wani abu ne daban ni kuma yanzu abin da in ka bi ni za mu yi tafiya da kai wata kwarewa ce ta daban yanda kake gadara ta ka daga wurin Allah ne haka ni ma nake gadara ta daga wurin Allah barka da ka raka ya sauke na kan abin da ne wala ya sauke ka ba don haka ba za ka iya haƙuri ba ta yaya za ka haƙuri don haka ka je ka ba wa Allah Allah ya kiyaye hanya da ni da ka bara mu iya tafiya a kan abin nan ba yau saboda ai iliminsa wadda Allah wadda kuma sarki ya saukar da shi daban yake da ilimin annabi Musa alaihi salatu wassalam Musa alaihi salatu wassalam iliminsa daga gurin Allah ba daga sarki shi ba ki gurin hakan nan daga gurin Allah ba daga sarki ne don haka ba da zai soke ɗaya a kan wani amma shi kidar allah maɗaukakin sarki ya san da shi ilimin da musa alayhi salatu wa salam yake da shi ya sani don da ilimin kidar da ilimin musa alayhi salatu wa salam a hakikatin amir ba za su saba ba junansu ba ba za su saba ba junansu ba da musa alayhi salatu wa salam ya san abin da kidar yake da shi da ba za su saba ba don haka duk abin da kidar zai yi inda musa alaihi salatu wasalam ya san wannan abin da zai riga kidir din mai yau wato sauraka a tsarin sun gaba daya kowane ba wanda ya saba Allah ba da cikin mutum قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا
to duk wanda yake da azama akan neman wani nau'in ilimin da bashi da shi yake so ya nema rasa akai saboda ai mutum ba zai zama abin da ake kira wato kenan da da yi ufiki ya zama narrow minded bai kamata ba ko ya kamata a ce ilimi ya zama yana yalautuwa ne don haka ma aka turo musa alaihi salatu wasallam ya zo ya san abin da da bai sani ba yau saboda ka zamo kake expanding iliminka zama kake ba mutane uzuri zama kuma kake ganin imkaniyat shine possibilities za a iya this can also be possible this can also be possible za ka ga possibilities da yawa don haka shi yasa za ka ba wa mutane uzuri da yawa akan wato kenan abubuwa amma idan ilimin iyaka haka ne to fa ba za ka leƙa sama da hakan nan ba bana mantawa wata rana ma a sallah a wancan masallacin akwai wanda ya zo ya kafa wani fada akan wato kenan an ce ai wal julusi bi aliyati kal yusra anan ya dagula masallaci duk wanda bai ga aliyati kal yusra ya taba kasa ba to rikici ne saboda mai ai iyaka ilimin sa a lokacin iyaka kawaidi ne haka ne da haka babu inda zai yi yalwata wa mutane ya daga wani kuma da ya zo ya dinga fada a mutane akan wato kenan carbi da asoki kamar kai ka ce azumin watan ramadana mutane suka sha kwada saboda mai kuncin wato kenan abin da yake tattare shi akwai ta rana yana zaune a cikin harami makka ina wani babban sakwati ɗaya zai zauna a gefe na ko da ni bakin mutum ne ya ga ya bakin mutum ɗan uwansa sai ya ce min kaga duk fararen gara kan gani ko canji ba su da shi carbi daya ba su kaza kaza yana tafara yana tafara yana tafara ta sau da fararen garin gani ba su da ba su san addini ba ba su kaunan addini ba su kaunan manzon Allah a cikin makafa yake gaya min wannan wannan ni da shi muke magana sun ce a'a to mallam shi wanga addini wata wata mazhaba ɗaya kake a kai ya ce maliki ya ce maliki ba haushe na ya ce hudu shafi ba haushe na ba hari ba na ya ce fari na abu hadifa yana ne ya ce fari na to shi manzon ga da ya kawo addini ga shi baki fata na so duk abin da bakin fata bai yi ba shi ke nan ya zama laifi ilaihi sai shi ba shi to addini ga nan an kasafar da shi abin da ka gani nan shi a addini abin da ka gani can wanda babu anan ra'ayi na saboda haka idan ofok ya zama wato kenan kuntacece za a samu wato kenan matsala don haka yan uwana musulmi akwai bukatar mu buɗa a wajen wato kenan abin nan wannan isa ta musa musa alayhi salatu wasallam da wato kenan kitab tana tara mana ina muke to dai bata zura alamalan tuhid bihi kura qala satajidni ko kala sai yake ce masa tarjumi insha Allah sabira to yayi azama akan lalle lalle sai ya koya don haka kowace irin wahala ne zai yi kuma kowane irin sharadi ne zai bi da haka yake ce masa tarjumi insha Allah sabira in Allah ya yarda zaka same ni mai hakuri zan yi hakuri duk abin da zan yi hakuri tunda Allah ne ce zan bai karatu abin ka zan yi hakuri dole na insha Allah sabira wala asilaka amran kuma wallahi ba zan saba maka lamari ba duk umarnin da kai ba zan saba maka ba haka yake faɗa masa nan sai malamai suka ce to yanzu da yace insha Allahu sabiran din nan to wala asi laka amran din nan insha Allah ta shiga cikin ka ko ba ta shiga ba eh dan ka sai suka ce wasu suka ce ta shiga wala insha Allahu sabiran wa insha Allahu la asi laka amran hakan nan abin yake don haka ya shiga cikin wannan kamar yadda suka ce inda Allah wadda mutum zai ke cewa wa zakirin Allah kasiran wa zakirati maza masu zikirin Allah da yawa sai ce da masu zikiri mata ko amma bai ce zakiratin Allah amma wannan adabin ya shiga game da ya ce wa zakirin Allah can ma wa zakiratin lahani ko kasiran din nan ita ma can hakan din ne kasiran din don haka abinda wannan ya an takaita ne saboda galaban wannan don haka anan ma da yake cewa insha Allahu sabiran insha Allahu la asi laka amra haka wato kenan lamarin yake wasu malamai suka ce a ba haka bane haka bane to ya ne ne akramakumullah suka ce a'a da yace satajidu ne insha Allahu sabiran za ka sami ne in Allah ya da mai hakuri ne to Allah madaukakin sarki ya ba shi hakurin ya bi shi amma da ya ce wala a asilaka amran bai ce insha Allah ba don haka sai ya saba aka ce karka yi magana sai ya yi magana in na faɗi abu kai shuru karka ce komai sai ya ce saboda annan bai ce bai ce insha Allah ba ba annan bai ce insha Allah ba to Allahu a'lam ala ayi halin kuma ya ne ne dai kawai da gidan suka ce shi haƙuri da ta jirini insha Allah sabiran haƙuri ba ka da wato kenan fawa a kansa don ba ka san matsalar da za ka fuskanta a gaba ballon ta ka san za ka iya haƙuri a kanta ko ba za ka iya haƙuri a kanta ba don haka shi ya sa wato kenan ya ce insha Allah amma wala a asila ka amran ba zan saba maka umarni ba kuma wannan kana da control a kansa yanzu in nace ba zan yi haƙuri a kan abin sai muka je mota ta zo wuce kace mun tsallaka kaga ba lalle ne mai haƙuri a kan wannan ba yau ba zan iya haƙuri ko kuma ka ɗora mun buhun shinkafa irin mai kwano arba'in ɗin nan guda uku a kaina ban san haka za ka mun ba kaga ba lalle ne na iya haƙuri a kan ɗaukan wannan abin ba ba zan iya ba amma a zuciyata na yadda duk abin da kake faɗa zan yarda da shi ko ba zan yarda da shi ba na riga na yi making of mind ina akan akan wannan don haka shi sa nan wato kenan ba sai da ya ce insha Allah ba ai ya riga ya ji tamin abin da zai a cikin zuciyarsa kuma yana da control akan wannan amma wancan bai da control saboda bai san a gaba menene abin da za a dora masa ba wanda zai iya dauka ne ko wanda ba zai iya dauka ba yasa shi insha Allah wallahi ta'ala ala to mu gama قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء أوجس لك ذكرا
to malam sai ya ce masa a annabi musa alayhi salatu wasalam fa ni tabata ni to yanzu shikenan ka ce insha Allah za ka yi haƙuri eh ka yi alkawari ba za ka saba min umarni na ba ce eh to shikenan za mu tafi in dai haka ne dama ni abin da ke ni ba na son wata gida a mishi shi gida ko da haka ga sharaɗa na na farko shine in tabata ni duk lokacin da za ka yi da za ka bi ni kuma ka bi ni muke tafiya wala ta sallani an shay'in karka tambaye ni akan komai ni ba a tambaya ta ka gani nan eh ni ba a tambaya ta ni nawa dokan ke ko rules and regulations number one shine ba tambaya ko a cikin kasar ma ana haka ko a cikin dokokin sojoji shine commander is always right ko yau ka shiga babban ofishin babban sojoji ga rubuta commander is always right saboda ba ba ba ita rabi akan abin law number one kenan law number two sai a ce if you are in doubt refer to number one ko refer to law number one idan kana shakkar cewa commander is always right to kai refer to law number one law number one mai ta ce commander is always right saboda an tare ka ta ko'ina ko saboda ka ce bani bani wala ta tsare na an shi in dai ka bi ni karka tambaye ni akan komai ni shine shar'i na kawai hatta uhu da salaka minhu dhikra sai in ni ne na baka labarin ka kuma muna tafe duk abin da ya faru zan fassara maka zan warware maka zaren zan warware maka abawa da daya eh amma kai hakuri so mu ji فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا
da tun daga yanzu Allah wadda ga gina ce fantalaka sai suka tafi su su biyu to amma yana yi shaudan nun eh aka ce su tafi su su biyu jira an ajiye shi cin gadi ko to balla Allah an ce masa ka jira mu anan kai yanzu abin da manya za a yi ko bidi sai bidi ko babban goro sai magogin karfe da haka yanzu da babban goro da magogin karfe da za su tafi kai ku na ajiye aka ce musa alaihi salatu wasalam da ya ce matarsa da bakalar da alaihi min ku su ko ku zauna a nan gurin tun da suka zauna har musa ya gama rayuwarsa ba mu sake jin labarin ta ba ƙurani bai sake ba mu labarin wannan matar ba shi kenan daga yake ko ala lalai muku so in bi anas suna randa su zauna a wannan gurin ƙurani bai sake mana magana tana zanna a gurin wani allah har yanzu allahu allahu alam to shi da yanzu an manta da kidir gata fantalaka su su biyu sai suka tafi ta yadda rake mafi safinati har sai da suka zo suka shiga cikin kwalakwale karakaha sai annabi musa sai ya gata mana sai balle wani allo daga cikin allon kidir annabi kidir ko ko kuma bawan allah kidir bawan allah salihi kidir sai ya balle ta wasu suka ce a lokacin da ya balle din babu wanda ya gai shi sai musa alaihi salatu wasallam da haka kuma masu kalabalan ba su ma san an balle ba ta ga an ba da riya amma shi musa ya gano abin kwallo-kwallo da idansa ba su kuma ce a sai da suka zuta a wata jazira an fafata ya dawo bambare wani abu a jikinta ta ga wannan itlafin mali ne a zahirin shari'ar annabi musa barna ne na dukiya kuma mutanen nan a ce a kyautar suka dauke su domin da suka zo sun sai da shi kedar din kuma sun san shi bawan Allah ne duk da cewa ba su san me position dinsa ba amma haibarsa ta nuna masa haka mutane suna mutunta shi a akar maka Allah ku ne a bismillah bismillah ku to nawa ake tsallakawa a a ku shiga ai ba ba ba za mu karɓi kudin ku ba saboda wannan haibar da Allah ba ta ke ba su ke to kaga ya musu ki ya musu wata ginan abin nan ko hadisi ya nuna cewa lokacin da suka shiga kwalakwalan sai wata abin nan irin arba'un ta Allah din nan ko mai kita farar daka da kome eh baiwar Allah sai ta zo ta zauna a kan kwale-kwalen sai ta dan tsoron bakin ta sai ta ɗaya buwa sai ta tafi ta shafi ta babu ta kidir ya ce kaga wannan baiwar Allah ce eh kaga abin da su yi ba a cikin tekun nan ya ce eh na gani to da ilimi na na atinahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladina ilman da kai ilimin ka na shari'a matsayin ka na manzan Allah ulil azami min ar-rusul in an hada shi da ilimin Allah bai kai abin da wannan abin ta diba cikin kogin nan ba in ya tawaye wani abu ba wanda sai suka ce ai yana faɗa mata ne a babin misali in ba haka ba dama can da ma iliminsa da iliminsa ba za ma hada su ba su ma zo matsayin a haɗa su da ilimin Allah ba da mutunci amma an yi masa bayanin gwargwadon yadda kwakwalwa za ta fahimta ne ko tunda ita shibiyya ake yawwa saboda haka ya ce ilimin Allah madaukakin sarki shamil ne akan wato kenan komai saboda haka bayan sun tsallaka din ya fasa kwale-kwalen wato kenan Musa alaihi salatu wassalam sai ya ce masa a'a bawan Allah a harakta ha ne tukurik ahalaha yanzu za ka balle musu ballon wannan abun ka ya gata litogrik ahala don ka nitsar da mutanenta yanzu bayan allah da suka suka shiga kwale-kwalen da suka fara tafiya kuma kwale-kwale ta nitse yanzu kuwa ta kenan ka halakar da su kenan ko za ka yi haka ka ga wata kenan bai kamata a ce kai haka ba saboda bai ya ga an yi barna a matsayin sallama malami annabin allah manzan Allah bai kamata ya shiru ba sai ya kasa haƙuri don haka sai ya tambaye shi me yasa zai yi haka amma dai ya zo da ladabi bai ce me yasa kai haka ba sai zo da siga a to a menene a karakta ha da tubrika ahalaha ka abin nan dan ka dan ka halaka mutanen ta lamu din suka ce lamul aqiba ce ko idan mun ɗauki wata kira'ar masu cewa ne tuguri da ahalaha ya zama lamun aƙiba ne saboda ayyana nuna yanzu in ka sare ta ƙarshen lamarin mutanen na shi ne za su haɗaka ne idan kuma mun biri bayan kamar na abina hamza ko da yake ta liyugurika kawai yana ba da labari yanzu lamun ta zama lamun kai kenan tana bayani akan illa ne akan watakin dalili domin ka halakanta su mun fahimci wannan za ka yi haka ne don ka halakar da mutanenta in ko kai haka ailaka ji ta sha'an imra hakika ka zo da wani abu wanda yake mai muni bai dace hakan din ba a matsayin ka na malami bawan Allah wanda har Allah madaukakin sarki da tsatsai to nan zo karatu karatu abin ko kuma ga kana irin wannan ai kaga wato kenan bai dace da Musa alaihi salatu wasallam ya kasa ku ko to mu ji mu قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
yana faɗa haka sai malam ya masa raddi kala sai ce masa a'a alam aqullaka ba dama na gaya maka ba cewa innaka lalle kai kaga sai da ya kawo karfi ko lalle kai lan tasadiya mai sauran har abada ba za ka yi hakurin zama da ni ana gaya maka ban faɗa ba da burga ya kafa da ta rama Allah to ya gashi yanzu kaga abin da na faɗa din wato kenan shine ya faru dama na riga na gaya maka to mu je قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا
Allah madaukakin sarki ya ce annabi Musa sai ya buɗe baki ya ce masa a'a la tu atini bi ma nasu kar ka kama ni da laifi akan abin da na manta ai mantuwa ne annabi sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa hujjar ko kuma uzurin Musa alaihi salatu wasalam na farko shine ce mantuwa la tu atini bi ma nasu kaga mu a shari'ar mu ta zahiri an ce rufi an ummati almenene alqata'a wani ziyara wani ziyara ko kuma su kurfi wa alai da haka ba a kama mutum akan abin da ya manta kai ka manta ne hakan da ai shari'a ta zo da shi saboda haka wannan mantuwa ne don haka da karka kama ne dan Allah da wannan laifin wala turikni min amri usra kuma ba na san takurawa ne ma yadda kai ma baka sa a baka shishige ni ma a rayuwata bana son a takura mun kar ka samun takuri a cikin abin duk abin da na ga na faɗa sai ka yi itirafi a kansa a ni ma bana son wannan malin ya dalibi ya fara ne to waje فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
Allah madaukaki zai ce ban talaka shi kenan kidir sai shi abunsa ba ku baka san takura da shi kenan in ce gaba da tafiya ya shiru bai sake ce musu komai ba sai suka je gaba da tafiya hatta idza laqiya gulama har sai da suka je wani gari suka sami yara suna wasa sai ga wani yaro guda daya kidir sai ya kama shi fakata da husa ya kashe shi wasu suka ce cafke yaron ya yi kwantar da shi ya ɗauko kayan kashi lokaci a ya ɗauke shi ne ya rike kafarsa ya daga ya wujijjiga wujijjiga ya maka kan a cikin gini to ala'ayi halin da su yaki na alƙalani ya kashe shi ko yawwa katalar musa mina katalar dawo da jaru ta ce ɗaya dai ya kashe ɗaya Yawwa. to yawwa yaro dai an kashe shi kuma wata to kuma wata irin wasila ne yaro dai wata kina an kashe shi ko yawwa falasi ne sai yake cewa musa ya kasa kuri alayhi salatu wasallam ya ce a katanta na san zakiyata da gairu na yanzu tsarkakakken rai za ka kashe ta wata kashe wata rai ba yaro karami wanda bai isa sabo ba ka kama shi ka halaka shi alhali bai yi wani laifi ba bai gairu nafsi mu kaga a shari'ar mu shine bayan wakatar na laifi ha annan nafsa bin nafsi an nafsu bin nafsi ko ba haka ba yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa menene an haramta zubar da jinin mu la yahillu damu mar'in muslimi illa bi idis salat na farko sai ce me annafsu bin nafsi rai da rai in ka kashe a kashe ka to wannan ran dai na farko bata isa sako ba bule ka ce ta yi ko ta sha giya na biyu bata kashe wani rai ba ballanta naka abin nan lakar jita shay'an nukura hakika ka zo da wani abu abin kyama in an ce shay'an nukuran wato shari'an munkiran kenan ta zo da abin ki shari'a ba za ta yadda da wannan ba bayan da za a yi ka kashe rai haka kawai rai ba ta maka wato kenan abin nan ba a ce wato kenan uh, shari'a ta yadda da wannan ba haka shari'a ba ta yadda da wannan ba za mu dakata nan insha Allah da lokaci a riga da sai gobe in Allah za mu karasa eh akwai sauran lokaci ya hakura sai mu za mu yi hakuri sai gobe insha Allah a gobe ne za mu je gidan rikicin sosai to za mu dakata anan insha Allah abinda muka wada daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa ya ba mu ikon aikata abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana domin ya gana da mu kuskure ko ba mu ikon da